أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تأتي لنا بالزمن الفصل التاسع فصلي نتاع ما يتعلق cikin abin da raya ya ratayu bilmali da dukiya wani matari da duk wani abu na jin daɗi na rayuwar duniya ko me shi matabu kenan dama mun yi magana ga shi yanzu an yi maganar alfahari da karanta ci alfahari da karanta barci sai kuma da aka yi muka magana alfahari da yawai aure da mazakuta da kuma alfahari da neman daraja ɗaukaka duk waɗannan maganganu mun yi bayanin su cikin abin da zai zama alkhairi zai gaba gida to kuma yanzu ga kuma yadda zancen zuciya da shauran kayan jin daɗin rayuwa wa'amma zarko salisu amma kaso na uku fahuwa to shi ne wanda ma taktaliful halar wanda hali take sassaɓawa ta madubi cikin yabo cikin kirari biyi da shi wata fakur da alfahari da sababi kowa ya yi tarayya cikin ya ci abincin kadaran kada kowa ya yi tarayya cikin ya yi barci kadaran kada kowa zargi in aka ce ma mai cin tsiya zargi ne kowa in aka ce ma mai barcin tsiya zargi ne to kowa yana so a yabe shi da cewa yana da mata yana da yaya sai dai in ba hali ba zai iya tarbiyyarsa ba zai kowa yana so a yabe cewa yana da matsayi kaza gwamna ne ko shugaban kasa ne ko babban malami ne ko sarki ne ko ciyaman ne ko manomi ne ko mai sana'a kaza ne ko duk dai kwarewa ko mai ofis kaza ne ko mai kowa yana so a yabe shi sai dai iya ƙasarsa in zai iya abu to sai yanzu wannan kaso na uku shine wanda hali yake sassaɓawa hali yake sassaɓawa matar talifin halatu wanda hali yake sassaɓa su kama duri cikin yabo bihi da shi wa tafakuri saboda alfahari da sababinsa duka baki daya wa tafdili da fifiko mutum ya samu ɗaukaka fifitawa a fifita shi da ajiri dan shi kaka sarafin mali kamar yawan dukiya yawan dukiya mutum ya zama a fitaccen alhaji da kuɗi fasahihu ma'abocin dukiya mai kuɗi alal jumlati abu sakari dukkan magana din mu'azzamu abin girmamawa ne inda al'amatu wajen mutane ga baki daya wajen mutane ga baki daya sai dai yan kaɗan masu hankali su kuma akwai nasu da za ka idan ka rauna kuɗi akwai kuma halin da za su girmama ka su masu hankali ba kawai a wulaƙanta shi ba su ga girmanka a zuciya sun san dai auma auma shi amma su ko shauran jama'a duk gaba ke da ba su da wannan agogo su ba ruwan su da dubbe kuɗi ko ma da yawa ne ko ma ne ne abin girmamawa ne abin girmamawa ne likita kadiya saboda ita jama'a ta riga ta yi kudurce a zuciyarta cewa kuɗi tuwasila hudihi ita ce za ka sadar da mai kuɗin nan hajati wajen biyan bukatarsa kowa ya san da kuɗi ake biyan bukata yau ko a shana ba za ka je ka tsince ta da ne sai a je a ɗau dutse a buga a yi su da a goga ice a goga ice a yi su duk tura su lalata duniya an ce an waye yanzu da an zubar da wannan to kuma wayewar an dogara ga fetur an dogara kaza kaza kaza kaza sai ta zama mai da wannan ya yi ƙanƙanci sai kowa ya za a shi talaka ne shi da wannan ya yi kaza kaza duk wani abu na da aka rayuwa dan adam take ta da duk an canza shi to kaga dole ne iya iya ikon mutum yayi to duk an kudurta cewa kuɗi ita ce za ta isar da mai shi cikin biyan bukatarsa wata makuni da tabbata a arazihi bukatocinsa duk abin da yake nema zai tabbatar da shi da kuɗinsa bukatoci mutuncinsa nemo kwato haƙƙinsa kwato kaza kaza yau sai da kuɗi wani haƙƙin kana kallo ba ka da kuɗin da za ka abu da shi dole ne dai ka haƙura zai ka bashi ya bi sababi da sababin kuɗi to sabida wannan ne ya jawo to sai zama a duniya kuɗin nan sai ta girmama shi daga wannan kan buƙatarsa ta biya kai wannan zai zai biya buƙatarsa wannan zai huce haushi wannan zai kwato haƙƙinsa wannan zai biya buƙatunsa saboda yana da kuɗi yana da kuɗi wa illa in ba dan haka ba kuwa falaisa fadilan kuɗi ba falala ne ba fi nafsi a cikin kansa shi kuɗin ba wata falala ce da shi a cikin kansa ba sai dan abin da za a yi da shi dan ka tara miliyan ka kasa cin naira ɗari mai amfanin shi ka tara miliyan ka kasa cin naira ka tara miliyan ga haƙƙinka can a koti amma kila sai ka ba da naira ɗari za wato shi ka kasa bayarwa ne amfaninsa ka tara miliyan kai baka amfani ganka ba kai baka amfani iyalinka kai baka amfani jama'a ba to kaga wannan ba shi da amfani don haka ashe kuɗin ba a kansa ne falalar ba a kan abin da za a yi da shi to kaman ana cewa in ne shi ya kasa kai kuma a iya talaucin ka iya yi wannan to kai ne mai shi misali to falala ba a cikin kan kudin ba ne a cikin abin da za ka yi da kudin famata kanar malu duk lokacin da kudi ya zama to bi hazihi surati da wannan sura na cewa mutum zai biya bukatocinsa da shi zai tabbatar da duk bukatocinsa da haƙoƙinsa da shi wa sahibuhu kuma mai kuɗin ya zama so mutukan mai ciyarwa ne da kuka kuɗin yana ciyar da kuɗin fi muhimmatihi cikin muhimmominsa cikin abin da suka sa shi a gaba wa muhimmati da muhimmomin mani itarahu duk wanda ya zo masa wa ammalahu ya kurance shi cewa ka bani ya zama yana bashi ga kudin shi kansa yana ciyarwa kansa ga kudin kuma duk mai nema ka taimake shi kana taimakonsa da shi wanda siriti ka dinga fuskantar da kudin nan sarrafa kudin nan fi mawafi'in da ya dace a sarrafa shi a sarrafa shi mushtariyan bihi kasiya da wannan kudin ma'aliya darajoji maɗaukaka ana neman taimako kaza ka ba da miliyoyi kaza ana neman kaza ka ba da miliyoyi kaza za a yi kaza ka bayar ka shi kenan ka siyo wa kanka daraja ka siyo wa kanka mutunci ka siyo wa kanka darajoji maɗaukaka da wannan kudin duka baki da wa sana'ar hasana ka siyo wa kanka kirari mai kyau kaiwa na san barka kaiwa na san barka kaiwa na san barka wal manzilata min al qulubi kai ka gina wa kanka matsayi a zuciyar mutane ko makiyinka in Allah da da in dai ta fannin kudi ne wallahi wannan kam bawan Allah ne shine kan gaba shine yayi kaza kaza kaza sai dai sai ka wannan abu to in dai kudi ya dawo kai wannan to kana fadilatan kudi ya zama daraja ne fifitawa ne fi sahibi cikin mai shi to lallai yanzu mai shi mai kudin ya zama matsaukaci dole a girmama shi inda halin duniya dole yan duniya su girmama shi dole duk wanda ya taimake duk wanda ya taimake ka ka zama bawansa duk wanda ya an ce mutumin kirki in ka taimake shi sai ka mallake shi mutumin banza kuma ka taimake sai ya girman kai ga ai dole na dolansa ne ni ne kaza ni ne kaza duk gaba duk gaba kida to a yan a duniya a yan duniyance kuɗi mutum yana nemo daraja da matsayi da girma da duk wani abu na duniya da shi in yi haka ya zama babba a duniya in bai haka ba ya zama shirye waɗi za sarrafa idan ya juya kudin nan fi wujuhil birri cikin duk ayyukan alherai kuma na addini kuma na kaza da duniyar da lahiran duk kusan abu ɗaya ne wajen aikin alheri sai dai niyya ce take bambanta sai dai kuma wani aikin da an kanshi na duniya ne kawai amma dai ai ka samu daraja a duniya za ka samu gaba za ka samu abu to idan kuma ka sa kuɗin nan har yau cikin aikin alheri wa amfaka ya ce da shi fi subulul khair cikin hanyoyin alheri duka wa qasada bi zalika Allah ya nufa Allah wadara lahirata da gidan lahira to kana fadilata sai ya zamanto ya jawo man matsayi inda kulli wajen mutanen lahira da na ɗan duniya wajen masu hankalin da wawaye duk sai su gira mai masu hankalin sai ka a kai wannan wajen alamarin lahira waye kai shi shi ne kaza shi ne kaza ina ce wajen gina mana kaza wajen kowa ne sai ka ba shi duk gaba ɗaya to ka samu daraja wajen inda kulli bi kulli hali ta kowane hali kuma ka samu daraja gidan duniya da gidan lahira zaka iya samun daraja a duniya kai ta ayyuka kai ta kamar turawa din nan ba ruwan su zancen Allah ba ruwan su zancen lahira ba ruwan su zancen hada sun san duniya ya alamuna zahira mina hatida suna ciyar da kuɗin su suna taimako na alheri yau galibin masu samun taimako gace daga turawa kungiya kaza da kungiya kaza to ma da ko duniyar su za ta yi kyau duniyar su za ta yi kyau ko ba da kuka ji ba da naku ga duniyar duniyar ku ba ta yi kyau ba duniyar su za ta yi kyau to ba zan samu lahira ba amma dai wani suna da suke Allah zai sauƙaƙa musu wata azabar a kan wata ai dai sauƙi sunansa sauƙi Allah zai sauƙaƙa musu wata azabar amma abun mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga hatimu da'i a cikin aljanna hatimu da'i rukuni shi kadai al'umma ne shi ko bai sarar da musulunci ba ma to amma dai wannan akwai da magana duk ga baki da to amma kai da kasan lahira kuma kyau kai kuma ka fi kowa ninka to kai kuma da kasan lahira kuma ka ninka wajen lahira ka ninka kai kaza kaza to ka samu duniya din ka samu lahira masu hankalin su yabe ka dole su marasa hankalin ma dama wannan kaza diga diga wa mata kana sahib sahibu to duk lokacin da mai kuɗi ya zama haka to shi kenan ya samu da amma wa mata kana sahibu duk lokacin da mai kuɗi ya zama to mumtikan mai riƙewa ne marowaci ne da hugare shi gaira muwaji ba mai fuskantar da kuɗin nan ba ne wujuha ko wajen fuskantar da shi ko ta duniya din ko ta lahira din harisan mafaɗai mai faɗayi ne alaƙar shi dai ya tara shi dai ya tara bai ba wa 'yan duniya ba bare su yabe shi bai bayar hanyar lahirar ba bare masu hankali bare bayan Allah bare lahirar ta yabe shi a shi dai tsarawa ya tara ne a da kusurhu sai tudun kuɗin nan ya zama to kal'adami kamar babu me amfaninsa ila ma ya mutu da yunwa ila ma ya mutu da cuta ila ma ya mutu da cuta duk da baki da wa kana man qasada sai kudin nan ya zama ba tawaya fi sahibiya cikin me shi ya zama ba tawaya walan yaqdihi kudin nan bai tsayar da shi ba ala zudabi salamati akan hanyar kubuta kudin nan ya jawo ma halaka yan duniya su ne masa bare kuma na Allah sai wani bai da amfani bakar addu'a bakar kaza kaza bal bari dai auka abu kudin nan sai ya jefa shi fi kuwatin razilati cikin ramin kaskanci ya zama makaskanci a duniya kowa ma ku kallon sa ma ba zai ba a duniya ku kallon sa ba zai ba to bare kuma lahira ga hisabi ga waye duk gaba ki da razilati razilat al-bukuli kaskancin rowa wa mazammat da zargin annazalat kaskanci dai sai ya zama to wulakantacce ko kallonsa wani wulakantacce duka baki daya fa'izan to fa'iza to yayin nan a sama duhu ashe yabo yabo bilmali da kuɗi wa fadilati da darajar kuɗin inda mufaddilihi wajen wanda yace gwara ta arziki akan talauci ai wannan ko aka tambaye shi ko to ashe har wanda yace gwara arziki akan talauci duk da baki daya ba ya faɗi haka bane sabida kuɗin laysa li nafsi a ba dan kuɗin bane wa inna ma dan je huwa li tawassuli dan ya kuɗin nan ya zama ma tsani cikin biyan bukatarsa duk wanda ya ce kuɗi ya fi ya faɗa ne dan dai kuɗin nan ya zama tsani hawa ba wai mutum ya kuɗin ya zama dako ba mutum ya zama ɗan dako ya zama matsani ya sadu da bukatar sa da shi ila gaibi zuwa wani wata sirifihi da juya kuɗin nan fi mutar sarrafa shi cikin wajen juya shi a jami'u duk mai tara shi wanda ya tara kuɗi izalan ya ba'ahu inda ya tsora shi mawafi abu ba inda ya dace a tsora shi wala wacce abu bai fuskantar da kuɗin nan ba wuzu abu inda ya dace a fuskantar da shi gaiwa maliyu kawan bai tara komai ba ko shi ya fi kowa kuɗi a duniya banza ne kawan bai tara komai ba kawan bai tara komai ba shi da shi kansa bai ci ba bai yi aikin alheri da shi ba kuma Allah ba zai lura da ce Allah tabaraka wa ta'ala ba zai hukunta ba cewa ai zai ci ba a'a duk sai an mai hisabin sa duk gaba gida amma ya ci ya bawa yan duniya din ya bawa duniya din ba a hana ba wai ba a ce kake abu dan yan duniya ba ba a cikin su kake ba dole ka samu wa kanka yabo a wajen su dole ka samu wa kanka girma a wajen dole ka samu abu kuma ya bawa yan lahira din da gaba gida dan lahira sa duk gaba gida dole ya wani don ba haka ba ashe ba shi bai tara komai ba bil haqiqata a haqiqa in aka dubi abin a hankali sai a ga ashe bai tara komai ba amma aka dubi abin da ido ya go kamfanin sa kaza shi ne mai kadara kaza shi ne mai wo wo wo amma a hankali bai tara komai ba wala ganiyun bil ma'ana kuma ashe ba mawadaci bane a ma'ana fa amma a ida fa mawadaci ne duk gaba ki da amma talaka ne wala muntajin ba abin yabo bane inda ahadin wajen mutum daya min al-uqala daga masu hankali daga masu hankali bal bal ne huwa faqirun talaka ne abadan ha abada gairu wasil ba mai saduwa ba ila zarabi zuwa bukata min azarabi da bukatocinsa da addu'a iz domin ma'adiyati duk abin da yake hannunsa min al-mal na daga kuɗi almusili da ha wanda ake saduwa da zuwa bukatoci lam yusallim alaihi shi Allah bai tsora shi akan kudin ba sai Allah ya tsora kudin a kansa sai Allah ya tsora kudin a kansa fa ashbaha sai yayi kama da kazira maliki sito kifa dinsa mai tsare ma kudin da shi da mai tsare kudin ba da shi da dan gadin ka ba ba su da bambanci dan gadi gadi yake gwara ma dan gadi ana bashi albashi kuma gadin kudin yake shi ma gadin kudin yake sai zama me me tsare kudin kazina mali kazina mali gai sai zama kazina mali gai ne me tsare kudin wani sa saboda kudin nan dole dai ba zai tafi lahira da su ba ba zai tafi lahira da su ba imma ya bar wa ƴaƴansa to ya zama mai tsarewa ƴaƴansa duk gaba ki da ana so a ba wa ƴaƴa kuɗi dan su zama annabi ya ce a bar musu ka a basu da talauci in Allah ya buɗa duk gaba ki da amma bayan da kuma baka bi lamarin Allah ba har Allah ya sallada su kuɗin da, da mutum ya mutu ba san daraja kuɗi wa wa wa yan sai su lalata kuɗin gaba ɗaya gwara ka azurka su tun kana da rai su iya riƙe kuɗi su iya kasuwanci su iya kaza su iya da kara sai su yi aikin wannan amma ka hana su duk talaka ne ba san kan ba su iya rike naira miliyan ba ma kai ko biliyan kana da biliyan aka da mutum an raba gado aka ce wani yana da miliyan ɗari ni ne yanzu mai miliyan ɗarin nan ya gani bai taɓa rike kaza ba yanzu yanzu zai lalatar da su duk an ga irin wannan duk wannan wa'azin an gan shi yara su amma da ka koya wa yaran nan ka sakan masa ya ya iya ci ya iya kaza ya iya kaza ya iya juyawa ya iya kaza ya iya kaza to shikenan ko nawa ka ban masa zai iya zai iya juya shi duk gaba ki daya an ba haka ba duka in kai aikin alherin ma duk gaba ki daya ko ka mutu za mu zo karatu to kalo ne rike wani wala mala lahu kalo baka da kuɗi haka annahu laysa fi yadihi al-mal kai ka ce ba komai na kuɗi a hannunsa shehu wani abu duk da wannan dukiya da take hannunsa wal munfiqu amma mai ciyarwa mali'u shi ko mai kuɗi ne da yawa ganiyu mawadaci ne bi tahsilihi sabida tabbatar wasa fawaid al mali shi ya samu amfanin kuɗin yayi aiki da su lokacin da kuɗin suke ya nemo girma a duniya da yan duniya ya nemo girma ya nemi girma a lahira ya nemi girma wajen Allah to wa illan yabqa fi yadihi ko kudin nan sun tsare a hannunsa yana nan da girmansa wajen Allah yana nan da girmansa wajen yan duniya sun san kai jama'a wani fashi ya mana kaza kaza sai ga wani daga Allah ya zai ce wallahi sai na taimakawa ne yanda ya min ni ban da shi shi yana da kudi sai na taimaka masa wani ya zama ɗansa wani ya zama kaza duk wanda ya taimaka sannan su kuma za su yi abu al'ada duk abu daga Allah ko kudin ya kare a hannunsa sai ya zama mai kudi shi ma Allah sai ya nuna masa nasa ikon ka yi min lokacin da kake da shi to ni ma kuma yanzu ba duka gani to bare kuma lahira duk gaba ki da sai da ka rije ita ta nuna wannan sai da ka rije ita ta fara ciyar da kudi a musuluncin nan gaba daya shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce Allah ya zargi almubazzaranci wai me almubazzaranci ne shehu ibrahim ya ce almubazzaranci ka ba da kwabo ba a wajen da ya dace ba shine kai almubazzaranci amma ka ba da dukiyarka gaba daya inda ya dace ba kai almubazzaranci ba sai na abuka ya ebo dukiyarsa gaba daya ya kawo ranar tabuka manzon Allah yace mai kabar wa iyalin ka yace Allah da manzon Allah manzon Allah ya shiru manzon Allah ba zai shiru akan abba sai na Umar ya raba biyu ya kara bi manzon Allah yace mai kabari a iyalin ka yace rabin wannan manzon Allah yace Allah ya sa albarka a ciki sai na Abubakar ya sai da aya kusun da guda ta sawa gari na muna karanta ta har tashin kiyama wallahi idza ya gashi wala sau imalahu ya tazake wa mali ahadin indahu min ni'matin tujz ba wanda ya sai biya abubakar yayi ne illa tiga a waje rabbi la dan fuskan dan zatin Allah wala sawfa yarda wallahi sai Allah ya tabashi har sai abubakar ya ce ya yarda ai akwai lahira dai ko da akwai kaza kaza har gobe ko masu zagin sahabbai dai suna tsoron su taba sayar na abubakar a sarri sun san yanzu wani zai tsarje ya make su ko komai abin su dai ka taba sayar na abubakar duk gaba shi zura na cewa addinin da ba abubakar me zamu da shi duk gaba ki da sayar na abubakar kudin sayar to sai da aka ita ta fara sai da aka rija kafin ta za sai da kudin ta ya kare gaba daya Allah ya aiko yana gaishe ta Allah ya aiko mala'ika jibril Allah yana gaida Khadija kuma ya gina wa Khadija gida na lu'ulu'u a lahira baitun min qasabin lu'ulu'u za a saka ce diamond za a saka ce shi za a yi wa Khadija gida a ciki kamar mai kuɗi yanzu yayi gida a cikin dutse ba kowane mai kuɗi zai iya gida a dutse ba a fafake dutse rock a fafake shi a yi gida a ciki irin na fin da muke gani ai ko hukuma sai kasitacciya to haka za a yi wa Khadija ranar tashin kiyama aljanna duk gidan Khadija za a dinga faɗa kamar yadda ake faɗan gidanta a nan duniya haka za mu dinga faɗan gidanta a nan za ka ji ana tara sharife ahalul baiti ahalul baiti yan gida yan gida ko yan ɗaki ɗakin kadija ma'ana ahalul baiti kadija jikokinta ne to yadda ake ahalul baiti ahalul baiti yan gidan kadija yan ɗakin kadija yan ɗakin haka ranar tashin yawa za a dinga faɗa ɗakin kadija amma kuɗin ya ƙare amma Allah bai ƙare ba alheri bai ƙare ba haka sai na awaka sai da kudin ya kare amma Allah bai kare ba alheri bai kare ba duk gaba ke to haka kan mutum ya ji tsoron shi to ai kudin zai kare kaza ta ba ko ko ya kare Allah yana nan Allah yana nan in iyalinka ne sai Allah ya sa wa yanda ka taimake su nan ko yan su dai sun yi mutunci sai Allah ya taso da wani ya zo ya taimake su daga Allah sai sai Allah ya taso da wani duka a ko ka ba abun a'udhu billahi sai an ga wannan abubuwa sun faru da yawa duk gaba gida to haka ne duk gaba gida to ko kuɗin nan ya ƙare ko kuɗin nan ya ƙare diga baki ɗaya yawa tunda ya bayar fawa'idar mali ya ba da amfanin kuɗin to wa illan ya ƙabi yadda ko ba shi da komai a hannunsa min almal na daga kuɗi shehun wani abu to ya zama mai kuɗi za a ga ana girmama shi duk waɗanda yawa alherin nan komai butulcin waɗan sai Allah ya sa waɗan suna girmama shi suna girmama shi duniya din a zahiran ma haka fanzur to tunda haka ne shi kuɗin ashe darajar da duk kome ba a cikin kansa ba ne a cikin abin da za a yi da shi ashe yawansa ba a cikin tara shi ne a cikin aiki ne da shi duk gaba kiɗa a cikin aiki ne da shi to ashe yanzu duk wanda kuɗin suka zo ya yi amfani da su ashe wannan kuɗi ya zama daraja a wajensa wanda kuɗin ya zo ya yi rowa da shi ya zama ƙasƙanci a wajensa kaga yanzu ɗaukaka ne ga wani ba ɗaukaka ne da wani ba to mun gane wannan karatu to bari mu jiya manzo Allah ya da kuɗi sallallahu alaihi wasallama karan gwaji ya manzo Allah ya da kuɗi to tun da ka ji wannan karatu to fanzur sirata nabiyina duba al'ada annabin tarihinsa da komai sallallahu alaihi wasallama wa kulqahu da ɗabi'unsa fil mali a cikin kuɗi tajidhu zaka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad utiya kazajin al-ardi Allah ya bashi taskokin ƙasa gabaki daya a zamanin sa sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi taskokin ƙasa gabaki daya wa mafatihal bilad Allah ya bashi mabudin garuruwa Allah ya bude ma garuruwa gabaki daya sai da ya kama makan da madina da jazirar larabawa gaba ɗaya da ta zama tasa sallallahu alaihi wasallama da sham da su siriya din nan da sarakunan sufafawa na duniya suka ji tsoron suka dinga aiko da kyauta da waye da kaza sai da Allah ya bude masa kasa gaba wa bihi lallahul ganaim aka halatta mar ganimar yaki duk annabawan da suka yaki ba halatta musu ganima ba duk abin da aka samu wajen yaki na haka za a tala shi wajen ɗaya wuta ta zo ta cinye amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka samu na yaki biyar za a raba shi kashi ɗayan nan yanzu na Allah ne da manzon Allah da ‘ya'yan gidan manzon Allah da talakawa da almajirai wannan kashi ɗayan din nasu ne ragowa hudu kuma a raba wa sojoji a raba sojoji duk baki ɗaya idan aka samu wata taskama ko fetur ko wani abu wanda dai ba da wahala aka same shi ba ma'ana daga Allah ya zo ba yaƙi ko ka to shi ma wani a kasa shi biyar ɗaya sai ya zama na Allah da manzo Allah shi za a biya hukuma da kaza da kaza kaza kuma a talakawa da kaza a taimake su duk kaza kaza shaura kuma a rabawa yan sojoji da ma'aikata da kaza da kaza kaza to Allah ya halatta manzo Allah ganima walam tu halla linabiyyin ba halatta ta ba ga wani annabi kafin shi wakutiha alaihi Allah ya yi mabuɗi fi hayati a cikin rayuwarsa biladul hijaz makka da madina makka da madina da wani yanki na kusan iraki wannan su ne hijaz Allah ya buɗe masa iraki da wa'yansu abuwa shine hijaz nan su makka da makka da hijaz sai yanzu suriya suka najid da wani Allah ya buɗe man nan wajen wal yaman Allah ya buɗe manzon Allah yaman wa jami'i jaziratul arab da dukkanin yankin nan na larabawa middle east da ake cewa din yankin nan na larabawa duk sai da Allah ya bude wa manzo Allah shi sallallahu alaihi wasallama wa ma dana da abin da ya kusa da shi min sham Allah ya bude masa Syria wal Iraki da Iraki wa julibat ilayhi min akamatiya aka dinga kawo masa humusi ɗaya cikin biyar ɗin ganimomin mayaka duk inda aka buɗe wani sai an kawo ɗaya daga cikin biyar ɗinsu wajen biyar ha waɗanda suka ƙi musulunta kuma aka ɗora musu fansa tun da mu musulmi ana karɓar zakka a wajenmu to wanda ba musulmi ba kuma shi kuma sai a ce jizya ba wai dan zaluncin sa bane a'a dole a tara abin da za a dinga harajin da za a dinga biyan ma'aikata a biya ƙasa a yi ayyuka da da wannan wannan dole ne ƙasa taimakon kai da kai taimakon kai da kai to aka dinga kawo majizya wa sadaqatiha da zakkoki duk zakka duk garin da suka musulmin da suka bada zakka idan suka gama rabawa talakawan su abin da ya ragowa kuma sai akai helkwata sai akai helkwata din sun gama amfani da shi talaka abin da ya ragowa sai akai helkwata haka aka dinga kawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma la yujba limuluki abinda ba a tara shi ga wani sarki ba ba wani sarki da ya iya hada wannan daula ga baki daya kuma ba da fada ba ba da zalunci ba ba da komai ba kowa da yadda zuciyansa da Allah da manzo Allah aka aka dinga taro irin wannan illa ba'azu sai dai dan kadan a ce yana mallaka waje kaza dole yana karban albashin kaza kaza wahadatu jama'atun min mulukin aqalili jama'atun jama'a min muluki na daga sarakunan aqalimu sasanni yankokuna ikilimu sasanni sasan sashi kaza wahadatu ta dinga mai kyauta sarkin rum ya aiko mar da kyauta sarkin misra muqawqis ya aiko mar da kyauta kinda kaza aka sarakuna suka dinga aiko mar da kyauta duk wannan ya taru wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa man ta'assara bi shay'in minhu bai mallaki wani abu ya ce wannan naka ne ba na kansa farkon ma ce idu wannan ma bata halatta gare shi ba in dai sadaka ce haram ce gare shi wata doka da ya fara kafa kenan in dai sadaka ce haram ce a gare shi ko gidansa cike yake da sadaka ko gidansa cike yake da sadaka sai dai kwanda yunwa da yayan gidansa gaba daya sai dai abin da Allah ya kawo ne zai ce ma kyauta gashi dan nono ne ta tsama ko dan kaza kaza amma bai bibi ta kansa da shi ba wala amsaka minhu dirhaman ko kobo bai rike ba dina darhami shine mafi karancin kuɗi bal qaride sarafahu ya juya shi masarifahu inda ya dace a sashi inda ya dace a sashi inda za a yi aiki a sashi inda siyasan mulki ta cancanta a zuba shi manzo Allah a siyasan mulki ya zuba shi sallallahu alaihi wasallam wa agana bihi gairahu ya wadatar da wayan sunsa akwai wanda suka iya magana ya razo wallahi muna so dole ka ba mu baban sa Abbas baban sa Abbas saboda an kwashe mar kudi ranar Badar ya biya fansarsa dinare 4000 da fansar ɗansa da fansar waye mutum fansa wajen mutum uku ya zaba ƙarshen rayuwa da ya ga an kawo wani kuɗi daga bahrain ya ce wallahi ɗan ɗana kai ka talauta ni wallahi yau ga kuɗi ya zo ka banni na iba annabi ya ce to ebi ya shimfiɗa bargonsa ya iba ya iba ya ɗaure ya kasa ɗauka ya ce da wa'yansu daga cikinsa zo ku ɗora ni manzala ya ce a ɗau iya ƙarfinka ba wanda zai taya ka ba ba ya rage ya rage ya dan jinjina zai iya ya hada da gwiwa da bango ya dora ga annabi yana kallon sa yana dariya ko irin wannan wanda zai da wannan kuɗi shi annabi abin ya zama ma abin dariya sallallahu alaihi wasallam a ba shi ko ɗaya ba zai dauka ba sallallahu alaihi wasallam to irin wayannan ya ba Abu Sufyan raƙumi ɗari kyauta dai irin wayannan na siyasan mulki da na kaza da na abu annabi sallallahu alaihi wasallama ya azurta waninsa wa qawwabihil muslimina ya karfafi musulmi da wannan kudin ce in kai imani da abu kana kan harka ka karfafi harkan nan da da kaza daga shawar marwaci ko mai kwai ko mai tsoro ba zai iya kafa wani daula ba ko wani abu yassa sai da faɗi mata zahara ta zo tana neman ya ba ta baiwa ta dinga taya ta rainan yara ko taya ta aiki annabi ya ce wayannan talakan kuma ya zan yi da su shi zan siyar in samu abin da zan ciyar da jama'a zai kaza ya hana ta ya ba ta wurudin Allahu akbar Allahu akbar 33 subhanallahi subhanallahi 34 Allahu akbar Allahu akbar 34 subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 ba na sallah wannan da muke ba mu na sallah ai subhanallahi ne farko 33 sai alhamdulillah 33 sai Allahu akbar 33 amma ita kuma wannan a maimakon baiwa din nan sai ba su Allahu akbar Allahu akbar 34 wannan bai hana su na sallah ba wannan wani wuri ne na daban wata dariƙa ce ta daban annabi ya ba su saboda abin da suka nema bai ba su ba Allahu akbar Allahu akbar 34 subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 sai na ali ya ce tun ran da manzo Allah ya lakana mun wannan har sai na ali rasul bai taɓa fashin sa ba sai wani dare da aka kon ana yaki lailatul hariri ce wannan daren ne kaɗai ban yi ba ya abu dare ne aka ana yaƙi an ce duk in ya sare mutum zai yi kabbara sai da aka kirga kabbara sa ɗari biyar da wani abu kasa mutum ɗari biyar da abu to wannan kenan sallallahu alaihi wasallam ya azurta wani sama wa qawadihi almuslimin ya karfafa musulmai wa qala yace ma yasuruni bai burge ni anna li uhudan zahaban a ce ina da dutsen uhud na zinare yazitu indi minhu dinara a ce dinare ɗaya ya kwana a wajena illa dinaran sai dai dinaran da arsuduhu zan dakatar da shi in ajiye shi liddani don biyan bashi mai bashin sai gobe zan haɗu da shi to ga wani kuɗi na ajiye shi wannan na biyan bashi ne wannan ne kaɗai yake burge nan ajiye an ba haka ba duk gaba ki ɗaya to wani zai ce ai ya mutu bai bar wa iyalinsa kuma ba ya ban musu Allah ya ban musu manzon Allah ya ban musu muminai masoyansa har goben an ga sharifi mai hali so yake ya bashi kuɗi saboda kakansu can bai basu ba har goben an ga sharifi so ake a bashi duk tun daga zamaninsa ake ba wa sharifai kuɗi shi'a sun yi tashin tarawa sharifai kuɗi da sunna ma da koma waye har wannan ya jawo musu yaƙe-yaƙen sarakuna suka ga ai su ma ana tara musu kuɗi abin daga wannan ya jawo musu yaƙi da kaza-kaza har gobe nan akwai akwai waɗanda suke ba su akwai hukuma in Allah ya hore tana ba su har gobe ne ana ba su saboda kakansu bai ba su ba Allah ya bar ba ya dawwama musu da a ba su a ba su har tashin kiyama ko wani ya ce aini ba a bani ba yana ta rashi wayansu yana ta an bashi yana ta an bashi humusi da waye din sharifai duka baki daya irin wannan maganganu shi a sun yi tashe da shi an sani a wajensu duka baki daya ana ba su me ya jawo ake ba su kakansu ya bi Allah ya ba wa 'ya'yan jama'a ba burgewa bane mutum ya ce ya hana 'ya'yan jama'a ya ba nasa to ba laifi ai jama'a tana da hankali ko ai jama'a tana da hankali zai zo ranar da 'ya'yansa ba ba su da shi ko kuwa jama'a zai bar 'ya'yan nasa wajen jama'a ko kallon su jama'a ba ce ba babanku ya hana mu yawa mu amma burgewa ka ba wa 'ya'yan jama'a da ya halatta su ma ‘ya'yan jama'a ne abinda Allah ya hore ka ba su ko bayan ka jama'an nan ko wani ya yi butulci Allah zai sa wani ya tsaya da alheri ya ce Allah sarki babansu ya yi kaza ya yi kaza ya ba Allah ya yi kaza kaza ya ba har gobe ‘ya'yan shahunan sai ka ga shehu jani abul abbas irin yadda ya fata ka da kuɗi to amma yansa komai bai ba su ba gidan da suke ciki ma ya akwai shi su a kuma da su ƙauye wa ya kai su kuɗi har yau haka ‘ya'yan gausu duk gabaki ɗaya duk abubuwa ya isa ka san waye shehu ibrahim duk wannan duniya da tara amma wasiyar rasuwa yana can yana sun ga za su yi da littafai na su siyar in sun ga kuma za su bar su na roƙi allah allah ya wadata su da da wani abu a ce a sai da littafai radiyallahu ta'ala an duk da baki daya mun gode allah hanya annabawa ga ta a sarari hanyar waliyai magadansu ga ta a sarari wanda ya ga dama ya ɗauka hanyar kishiyoyinsu kuma ga ta a sarari hanyar rowa hanyar kaza hanyar abubuwa da Allah lalata abubuwa tana nan a sarari duk wanda ya ga dama ya dauka kowanne mutum ya dauka akwai akwai abin da zai zo gabaki daya zai gabaki daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga ga yanda ya zai gabaki daya to wa atatu dananiyu wa'ansu wa'ansu kudi sun zo manzon Allah maratan wani lokaci daga Bahrain da shi da karshen kudi mai yawa da ya zo a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka baki da fa kasama hasi manzon Allah ya raba ta wa baqiyat minhu sittatu sai darhami shida suka rabu fa da fa a hali ba'd nisa'i sai manzon Allah ya ba wata daga cikin matan sai ta ajiye masa gobe Allah zai sa me su su zo saboda dare yayi falam ya akudu nawm bacci yake daukan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zo a gyara masa fada sa bacci yake daukan bacci yake dai sai annabi yace ni dai na gane yan kwabban nan ne a tsara su a je a nemi do Allah waye da samu ba a je a bashi su musa fa qama sai tashi wa qasama hayara ba ta wa qala sai nan yace al'ana sarahatu yanzu na huta a ruwaya ma mata sun ce har sai da muka ji mun sha wai ba kuɗi amma wa mata manzo Allah ya rasu wa dir'uhu marhunatu rigar yakinsa tana wajen jingina ya san in ya ba musulmi su jingine ta za su fito da kudin nan dole manzo Allah ya zagaye je samu wani bai hude shiga rigar yaki na jingina ka bani kwano kaza na alkama saboda abincin iyalinsa sallallahu alaihi wasallam sai da ya rasu sannan labari ya zo cewa fa bayau da ne zai ce to fa sulkensa yana waje na ya karɓi kwanan alkama kwano talatin kwanan alkama kwano talatin sannan aka mayar da aka biya wannan bayau da kuɗi aka karɓo wannan riga ta annabi sallallahu alaihi wasallam fi nafakat iyali cikin abincin iyalinsa waqta sara waqta sara manzo Allah ya takaita fi nafakati cikin ciyarwarsa wa malbasihi da tufafinsa wa maskanihi da mazauninsa alama ta du'uhu daruratu abinda larurarsa take kirawo shi abinda dole ya amfani da shi manzo Allah ya yi amfani da shi larurarsa take kiransa wa zahida manzo Allah ya yi tsantseni fi masu wa cikin abu to yanzu mun gama zancen kuɗi kuma yanzu a je zancen kaya da komai zai gaba kiya yanzu wannan sai gobe ya mutaci dan a dinga fahimtar karatun ne kuɗi in za ka iya bayar da shi sa sha inda ya dace da ko kaza inda ya dace alheri in ba mutum ba zai sa sha sharri ne duk ga baki daya amma ba zargi ba ne shi kuɗi a kansa shirme ne ba abin da aka yi muna kauna Allah ya ba mu su kuma ya sa muna daga cikin wanda za mu sa sha inda ake sa sha albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah.